Ya Allah sarki mai rahama a gare ka muke san albarka. Subhanallahi kadimin sarki rabbu ka tsarkake bayanka. Domin tsarkin ɗakin ka'aba albarkar annabi manzanka.
Mm-hmm.
فليستجيب أهل الوجود للأنام ثم الأنام فاتحا لمن ظلم للمكمل خلاف مستحب لأنه إيمانه على خلاف وهو معرض بشك يدرك به للأشياء المعدوم الحمد لله ونسيان في أمور الدين من قبل من الشرك إلى يدين الحمد لله هذا من قبل البلوغ إن لما كان بلغ حسنا ذاك يا تذكر wannan ilimin da aka ce na sanin Allah da dalili in ya balaga ya zama wajibi a kansa to sai zama in kafin ya zama baligi an koya masa ya iya sai ce to wani masarufi abinda ake nema kan kawarsa ya riske shi shi ke to in yi riga ya wannan saura ne sai ce karfi ya shiga bin juba ba a da kulubi da aham sai ya shiga da bayan balaga da ahami da abin da yake wato wani yana magana aure wuya a rayuwar shi komai za ka yi sai ka auna kimarsa ka gani kaza shi ne gaba da kaza kaza shi ne gaba da kaza kaza shi ne gaba da kaza to duk wanda ya shi za ka dauka wanda Allah ya wajarta da bawa ya mutu zai tambaye shi da shi za a sannan mai basa sannan mai basa daga cikin yaki da ake daga mulki akwai turmi bakwai wajen fama farko yanzu zai sha ta daga da mutum ya zai da shi kafai Allah ya kiyaye mu in Allah ya karɓi mutum ya face shi bai zama kafaran ba yanzu ba zai kare shi zai sake kawai tsamara ya kankare shi kankare ta wuce wace ne mai da shi munafiki a baki ke faɗa Allah zuciya su kuma ba Allah idan bai samu nasara ba a kan wannan to sai ya kawai tsamara ya kankare shi fage na uku game da shi mai aikata da kabaya idan ya zama mai aikata kabaya ya halaka shi idan a ne in ya samu bai samu nasara a kansa ba bai wuri ba zai kare shi ba sai ya sace rawar kamara sai ya tinkare shi bai shi mai aikata kabaya ƙananan zirgin sai ya raya su ko shi ibra ya san da ya yi koge kan shiga in yana yin ɗan kaɗan sai ya zauye shi a raya idan bai yi nasara da shi akan wannan ba gobe kuma ya koma fuskance shi a kan abubuwan da suke warjuwa a shanin addini abin da ya ba shi ne ya kuma sai hakiki ce a kansa ba abin da yake nema a kansa ya kama da shi da ya sama da ya ce biyar a hannu priority abin da ya fi shi yake bisa aka ce mai ta'alim yake cewa a kuzabin ilmi ilmin haihu وأخرج الأمل يجوز الحال ولد cikin ilimi shi ne ilimin hali abin da ya shafe ka shi ne ya fi farko itikadi san Allah subhanahu wa ta'ala da dalili sanin da ba zai taɓa karɓar shakka ba na biyu ka san Allah yadda ake bauta masa cewa sai da imani sannan kuma da ikhlasi da na da musaba a ce ka ba a nuna da kashi magani da za a yi sannan ka san ibada yadda ke aiwatar da ita warwaro to sai kuma wanda yake rufe shi ne ilmar akhlaq al-mahmud da wani masmuma da san dabi'u na dan adam wanda suke kyawawa da kuma ababen zargi saboda Allah ce wa nasu wa masu wa fara hama abu jura a wata gawa da ɗaura hannun zarka wa gaggawa shi ma a hannun sannan daga nan sai kuma yalwar halari wani halari ne yalwar sanin halari da ha to haka ake yi hali shi ne abin da kake ciki idan ramadan ya zo to sanin abubuwan da suka shiga cikin ramadan shi ne a kanka sannan aiwatar da abin da ake nema a cikin ramadan wajen yin goga baki bisa da gaggawa da kuma abin da shari'a ta ce kai amfani da shi shi ya fi to kamar yadda ake shi ne gizo da hali sannan aka zo sahur ka jinkirta sahur ko da ba za ka samu kurwa ɗaya shi ke da ku za su nemi maka sarari za su samu sannan ka kiyaye harshen ka a lokacin ramadan ka kiyaye kunna ka ka kiyaye ganin ka ka kiyaye hannun ka ka kiyaye kafa ka ya zama na hankali zama azumin da kake yi azumin hawasa ba azumin hawa ba amma suna yin azumi amma baki su suna da suna yi da mutane suna yin karya suna gulma suna hannun limanci ga abin da ba sa yi sannan kawai suna suka yi rama za su ci sannan kowane su komi za su iya saurara in an rubuta baki ko komai sa iya a gurin na sa iya ɗewa ko rashin halashin su zuba a shi lokacin da mutum ke ke ramata da kiyaye wanda shi ne ke zuwa hali sannan sanin lokacin da wanda ake nema kamar misali lokacin mafi lokacin da asuba ta yi kamar da aka musu isi ne fari wani wasu kare ta nuna biyar asuhari wani da asuhari wani ya kare ko kare kare ne idan aka zo ana kira sallah ba abin da zai ke so a lokacin wanda an zai kira sallah sai ka saurara abin da lalai yake faɗa kana faɗa yana faɗa kana faɗa in yi gama kuma kai addu'a nan da abin da ya mai faɗa kuma mai ta ɗanɗan da zaka shi sannan in kai wannan addu'o'in da aka faɗa addu'a tuwe shekan annaba zai hau kanka wani hibzul hali da abin da kake kai shi ke ni ta da ta kama ka hibzul hali ka sani ya ke so wanda ka mutu ya kare wanda ka mutu biyu ya ga wata uku a wani da isa sannan ku samu da shugaba a tafiya kuma shi zai dinga yanke hukunci tare da shawarar za a dinga yi ana tafiya wannan kayan da hajji shi ya ke so mutane su dinga su dinga sun alhamu suna alhamu wanda ya fi sai kuma ya rinsa sai ya rinsa sai ya rinsa ya da wani abu da abu da ya fi kuru ya ke ne sai wanda yake wato wato kumfa wanda in mafi shi ma gaba ɗaya ba komai ko ba za ka cutu ba shi ya sa mutanen yau da yawa ilimin da ake ko tambayoyi da ake a irin kashi suka ciki za ga wani ilimi wani ko mutane za su tambaya ba ta ilimi suke ba yanzu misali masahabu da kashi wani da ya fara baka ba ka sanin sunan su ba sai ka san sunan su ba kuma sai ka san yawan su ba yawan su an yi mutane masu wannan adadin sun yi wata hota ba za su girmawa kuma kowane mutum yana da suna wanda sunan bai amfani ka ba shi wannan sadaukar da kan da suka yi suka fita daga gidajen su karo da komai suka zaɓa da suka je da suka zauna shi ne abin lura sannan wani da shi ko baya da ma sai ya karba to rana da sabbin sanannan ka duniya amma sai da shan da tafiya ta aure shi kawai shekara ɗari uku karshen sai za a ɗara a tazawar an kamin za ta yi ta sai kawai ita in za ta faɗi ko da ita tana tsakiyar farfajiyar ko wanda za ta taɓa da wasu kuma wannan abin da ya musu har yau ko kowa bai ke waye shi ake bukata kawai amma ka tambaya shi bai babu lokacin da ibn mubarak ya kama maganar hatta ka zo mu qur'an ne magana da qur'an ne yake ya zo ya aikin hajji sun tafi da zuwa wata mace a sahara tana tawo gangariya har sai da za a yi shi ne sai suka gani sai ta ce man yuri da lahu kuma da gomin hajji sai da gana fata ce sun da shi ne wa Allah ya kare ya ce ya za ki fice da wani da zai a tsara da ɗauki biyayya ina da masjidar harami ina da masjidar kasar da zai fara kana hau da hu ina da domin ayatina da sun gane aikin hada ce ko wai su makarar su za ta tafi sai aka ɗauke ta da suka zurfa sadara kuma suka za suna kallon ta sai su kulle mumini ne ko domin abu zari sai suka ɗauke ta sai ɗauke da ta hau da suka tambaye ta bai wa Allah ne aure shi ke kuma na aure ta ce za ta tsaro an ashiya in su da rukun da tsoro da suka kyale ta da abokan da ke ci suwa ya ce ta ce almaruwar banu da zina su a yasin duniya duka na ƴaƴanta ne suka bace masa ko suka tambaye ta da wa dawa ta ce min ko min nufi wa musa wa ibrahim da ta da samu musu shi ne suka ɗauke ta suna tafiya suna tafiya har aka je ana ta aka da su sai ta ce sai ta ce da su a wannan da ta kai kisar samun kai kada yanzu a yi ba a zika da ama ba ya ta kuma yanzu cikin kore ta da da suka shiro abin shafawa dama suna zuwa ma wannan suna ta faɗa ya zune wa kai da ibrahim ainihin wuta ko ce na hamna an fi suka musa shi kenan suka ka abinci a ba suka shi za ba su abinci na ba sai an gaya musu ne ya tsara matan sai suka ce mata shekara ta arba'in a gari tun daga ran da karanta ayar Qur'ani da Allah ya ce ma ya fi zumin kawai idan da yake da kimo da shi sun yi mutum yin magana girma in ta faɗa yanka ta za ta yi ta karma ce da iko a ce za su ɗauka sai an yi mata misali a gaba sai an ce ga gaban Allah an da magana sai ta kowa magana da Qur'ani domin annabi Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man da takalihi sadaqa to ka ga karatun tsoron Allah da kuma ya za ka kiyaye harshen ka amma ta ce ma koya sunanta ka zama karatu ne shi yake so mu gane shi so yake yi sunan ta kurin amma ba aikin da take so ya koya to ku zo da ke mu ke da annabi alaihi salatu ya ce ina hada karwa ya zo wannan zuciya tana tsatsa yake sabai mutane kirki ne fararru ne wajen almajirisi to ce ta ina take tsatsa da suka ce ma ce za ku me magani ya ce ga asir kura shi ke nan to shi ne ma na ne ke gaya mana mutum ya samu wannan tora na hamu suna da hamu ba shi har liman ba hamu mai warwarewa da yin bayani ya warware liman ba hamu da abin da ya shiga duhu bai ta warware shi abin da shiga duhu ne da mutu da shi ɗauke da muƙaddidi ya zawo cikin sha'anin muƙaddidi wanda ya ke ratewa wani wajen gefe ƙari khilafin mustaqar sabani ne rubutacce a wurin malamai da an da kuma shi mukallidi imanin ruwa na hada imanin sai na kan hada ke girgirai ke yana yana yana yana rawa sai ta saboda kun ma'abir domin shi mai karɓa ne da shakki ga shakka wato kamar aka ce mu'arrif abinda in ka sa masa wani abu zai iya karba zai iya shigarsa shi ne mu'ari wato yana kujerar da ya kujerar da ya kujerar da kansa ne ga shauka kokonto amma ya daru kokonto da zai iya afko masa zai iya karba inda za a ce ko masa shauka sai ya karba shi ne mu'ari misali ka zama na mu'ari ɗauko wani wani karfe kamar goron ruwa in ka ɗauko wani karfe kasa ne kama ma ka ɗauko karfe ba wani shi ne ma'arifin da ka je kwashe ka ce shi shi bukan da ya ke da za ka je ko masa shakku sai shiga sai kama shi da za ka ke cikin haɗari wajen da jin ashiya ke kinima ɗoro shi a cikin sha'anin sanidar a yaƙi da malaman musulunci tunama ake danganta tsoro ko maganganu malamai sun yi maganganu da kansa wadda sun ce munini ne kawai wadda suka ce munini ne mai sako to da ya bar ne nazari da bincike da kawai da ni wadda suka ce kawai kafin ne amma ka ce ba za ka rabu wannan ba to da amma wani musulmi da yawa kan bakin da sai a kore musulmi daga amma shi mukallin abin da ake nufi mukallin shi ne wanda ya yi kudiri amma daga wajen wani yake ya kudire kudiri wanda yake da zai karuwar warawa kamar yadda sarka take yi ta wato warwa ba ta yi karawa shi ne yake karin tashi irin kudirin wanda tayar motar da ta yi fashi ga mai makaniza shi ne shi mata a wurin kafin da za zai taɓa yadda ku tsero kudirin da zai wa ana irin wani a kun da za ka yi ka sauke shi daga kai to shi ake da wannan saɓanin a ƙasa amma wanda yake da tsarkar ko yake da shakku na ba a wata da ke faɗi ba mutum bai ba ya cikin mu mai yawa ko kuma yake ƙarin nasa yin wata yake da waki bai dace da waki ba amma wanda ya dace da waƙi'i kuma jahili irin wannan da ba zai karɓi shakku ba kuma ya dace da waƙi ya gaji masa Allah ɗaya ne ya da ɗaya ne to shi ne ya dace da waƙi amma idan bai dace da waƙi'i ba shi ke nan kafari ne shi da wanda ce masa ai Allah yana da ɗa wala yana da mata sai ya yarda waƙi ya ta jifi mu kuma gizo ya aka mai shi ya ciki bai yi karɓo wannan shi ma ba ya cikin mukallafin da ake magana dole bai karɓo wannan ba kuma ya yarda ba ya za a sa masa wani shakku ya karɓa to shi ya ke kake rigima a kan ba zai su karɓa ba amma kuma dai shi wannan maganar limaninsa shi wannan kadari ko momini ne shi ko momini ne sako ka kabuli ne shi ba a kan hukuncin duniya suke yi ba zai magana wannan hukuncin duniya inda ya ce a shaɗu a za'i na inda ba ba shaɗu a nama kuma da rasu da duk mu'amalar musulunci za a za a aura masa za a aura a wurin za a shi yankansa za a yi komai da shi zai wuce a yi masa wanka a yi masa da kabari a yi masa kabari irin na musulmi a komai za a yi amma wancan magana da kuke faɗa a lahira shin zai tsira ko kuma zai tsira ranar hadarin da ke sai ma wani abu ne ba a kan duniya suke magana ba magana lahira suke magana su a wannan da shari'a a kiyaye da wato ga malamai ana danganta musu maganganu da suke a kansa amma ba kan duniya suke magana ba lahira wataƙila zai fira wataƙila ba zai fira ba to magani da shi ne mutum ya kauce wannan safani lokacin safani shi ne ke da wasu kudu a ne wato ya ne ma'abocin kare kai fi umuri dini a cikin al'amarin addini wato ya kare kansa ya tsari gaburan fadawa haɗari shine zuhutiya a cikin sha'anin addini man farra shine wanda ya gudu min shakkin daga kokonto ila yaqinin izuwa sakankancewa to wanda da ya rabu da abin kokonto ya kama abin da yake ya sakankance a kai to wannan shine ya zama ihtiyadi wato ya tsare kansa ga wurin halaka a cikin addini ma'anarsa shine je karatu ya samu hujjoji amma abin da ake nufi ana wato bayani tafsili ijimali ake magana dalili ijimali wanda za a gaya maka kamar da shi ƙur'ani yake usuluddin shi ake magana ƙur'ani yana cewa da mu lauka na fihi ma alihatun illallahu la fasadata a gaya maka da a kone allah ba allah wannan ba da duniya za ta rushe to na shi ne abinda hankalinka zai karba sai a kyale ka to irin irinsu da ƙur'ani yake magana cewa waye yake da ikon rayawa ko halit ko kuma kashewa ce sai shi kadai waye ke arzuta ko talautawa sai shi kadai waye ya halarci komai komai yake mai kawaya izir lahu mafi samawati wal ardi wa yake da wannan shi kadai ne to in ka yadda da wannan tafsirin qur'ani ke a isa amma ta an huki mutum ya shiga cikin ilimin jadal na musayya na ulama ul kalami to baya kan mutum imam malik ya ce wannan baya cikin abin da salakul umma suka tafi akai al-imam ahmad ibn hanbal shi ma haka yace imam shafi'i shi ma haka yace baya ciki a tafsiri wani qur'ani dinga shin fadawa al-mantiqul wujdani shi yake so baka fahimta alhamdulillahi rabbil alamin kawai kai da shine ubangijin alam ar-rahmanir rahim kai da shine ya halicci kowa yau kowa ni'ima duk abin da ka gani a duniya ko kake ji ko ka sani ɗayan biyu ne ko ya zama shine ni'ima ga wani ko kuma shi aka yi wa ni'ima duk abin da ka sani baya wuce biyan nan shi kuma shi ne yake yin haka Allah shi ko ba bukatar ka ka taimake shi ba kuma ya jin tsoron za ka yi masa shari ba kuma san ka kare masa wani shari to raka shi ne ko ka gane haka maliki yawmin dini ka gane shi ne adali ne ranar kiyama ta ce zai yi hukunci to da kala ta akuzu husinatun wala nau baya bacci baya gingidi dan haka sai ya adalci shine alhakamu kuma al'adlu mai hukunci kuma adali to irin wayannan da qur'ani yake faɗa an ka karba kai itikadi ka rike shikenan magana ta gare kuma ka yarda cewa ba wanda yake taimakon sa a cikin abin da yake yi sannan kuma mudallaka ce mashi'arsa duk abin da ike so zai to ba sai yayi ba wanda ya sai tinkare shi ya tsaya duk wanda ya tinkare shi ya zama haukacin da ya tinkare jirgin ƙasa ya taho a guje shi ko je sa goshin su ce zai tinkare jirgi to haka mutum zai wa shiyar Allah duk abin da yake so zai yi sai yayi sai yayi ya shigar da wannan ɗauke wannan ya saka wannan ya ɗauke wannan ya saka wannan ba abin da ba to mutum ya fahimci wayannan da qur'ani yake ta yi mana irin wayannan tafsirin yadda yake nusar da mu yadda Allah yake kaɗai ta kasta don aka karɓa shi kenan shi wancan ta ambuki a zurfi a cikin ilmul kalami da jadal ana yi ne domin kare musulunci ɗaiɗaiku ne za su wanda idan wata fitina ta taso daga mukiya musulunci ba za su tattar da warki daidai kogunsu za su yi maganin su kaɗar da su don haka ake yin wannan shi kuma ana yin sa ne don tanadi da magani amma ba ana yin sa bane saboda lahira da itikadi da kuma tsira akan wannan wannan shine abin da malam yake nufi da shi a wannan na ga wata ida saboda larura ta lokaci na ga anan za mu sa aya Allah sa mu cikin alazina yastami'una alqawla wa yattabi'una ahsanahu wa qulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li jami'il muslimin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalam
Bargatu mala tunda Allah ya washe dan wannan baiwa ta yadda dai ike so zai batar da mutane ta malar su kuma mutane wanda mataki kamata su ɗauka tun da gashi sun ji irin yadda daga wannan mataki sai bi su in sun tsira daga wannan mataki su kuma hawa wannan kuma har sai dai ya ga dai ya ga ya kai shi ƙasa ya kai su mutane ƙasa to algat malar su kuma mutane mu musulmi tun da mun ji haka wanda mataki ya kamata kuma mu ɗauka saboda tsira ga irin wannan mataki nasa assalamu alaikum
da na faɗi wannan na marjuhatu akwai kuma na mubahatu ai in ka tsira ka samu a hannu ɗin wanda ya fushi kake ɗauka to ba zai kyale ka ba zai koma da kai kuma cikin abubuwan da suke na halali abinci na halak tufafi na halak shimfiɗa ta ala abin hawa na halak sai ya cuna ka ba kai tunani sai wannan ina ake yin abinci iri kaza kullum tunanin mutum kenan ina yau sabon wani yadi wani irin yanki ne ya fito wani sabon dinki ake wani irin sabon takalmi ne ya fito idan za a je taro in na shiga aka ganni a ga cewa yanzu kaza ne a jikina to zai ɗora mutum wannan ya cutatar da shi to in bai samu nasara ba to sai cuna masa iskan gari kowa ya tashi zai zo masa da wuka kowa sukansa zai don motsinsa ana sa shi a lissafi yadda ake duban kwarkwata a tsimma haka jama'a za su ringa masa in ya tsorata ya rabu da Allah don ya zauna da mutane lafiya ya gama da shi to sai dai haƙura ya zama ubudi til murakama annaba da yinsa haka suka rayu to wanda ya gaji su sai tsaya akan haka shi kenan to shine wannan turmi bakwai da ake to shi da kace ya ake magana ya iblis sai an gama can da ƙur'ani duk abinda inda yaƙi ne abinda ake nufi da yaƙi a ko'ina a duniya a kowane zamani yaƙi ɗan zamba ne ɗaya kenan na biyu sanin sirrin abokin gaba in ka san ƙarfin makaminsa ka san da ya aje makamin kuma ka san salon yaƙinsa da takonsa ka gama da shi shi yasa duk wata gwamnati da duk rundunar ta soja take ɓoye sirrinta in ta fita strategin da za ta yi amfani da shi shikenan idan aka yi wannan gurmurzun aka gama in za a sake sai sun sake tactics domin abokan gabar sun gane wannan to duk abin da iblis yake da shi na tactics ɗinsa wani ƙur'ani bai gaya mana ba idan muka bari ya karya mu ba mu da hujja wani Allah ya ga yake mana nazari duk tarihin duniya ba al'ummar da Allah ya wa gata ya gaya musu sharrin iblis sai mu al'ummar musulmi a cikin qur'ani tace ya ayyuhan nasu inna wa'adallahi haqqun fala taghurrannakum alhayatud dunya wala yaghurrannakum billahi alghurur inna shaytana lakum aduwwun fattafizuhu aduwa inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir kaga an gama da shi sannan lil insani khazula ba da mutum yake ya kai shi ibaro yi masa taka zubar haka yau mutanen annabi nuhu alaihi salam suna ta masa zargi suna ta masa izgili har sai da fara tanuru wani abin ya fashe ko ba za a janye ba sai bude janye ce ba ruwansa da su ya ce haka yake mutane haka yi wa adu sai da iska ta taso daga baki daya annabi hudu alaihissalam ce na satu lako walakin lace gun nashi sai iblis ya janye sai suka farka a lokacin da ba za ta yi amfani ba haka yi wa samudu mutan maka haka yi musu su abu jahal sai da izo aka zo badar annabi ya fito sabai suka fito sai iblis izo ya ce la galiba lakum al-yawma wa inni jarul lakum yau ba wanda ya ce karya ku ni barje ne na zan kamo gudunmawa amma lamma tara alfin atani na kasa ala ikibai yana ganin an yi arba musulmi sun shata layi kafirai sun shata kawai aran gama za a fara annabi sai yana umarnin za a fara yaki na kasa ala ikibai sai gudu yace ni a rama la tarauna ina ga wanda ba kwa gani to a gurin da ya gaya mana shine aikinsa to ya za ka bar shi ya dinga dora ka abin da ransa yake so an maka bayani a kansa filla filla sannan kuma Allah ya gaya mana idan kiyama ta tashi wa qala shaytanu lamma qudiya al-amr inna allaha wa'adakum wa'adal haqq sai ya faɗa Allah ya muku alƙawari na gaskiya wa attukum ni kuma ne yau dare ku fa akalaftukum ko wanda saba saboda haka iblis zai ce da yan uwansa bayan yawan lacce tsaye a wuta ma kana li alaikum min sultani illa an da'utukum fastajabtum li ba abin da ba wanda na kama hannunsa na rora shi kan sako kira ne kuka bi ni in akwai wanda na kama hannunsa ya fada a wuta na kala ta lumuni wa lumu an fasa ku ya ce kar ku zarge ni ko zargi kansa sannan ka ce ma ana bi mustirkikum ni yau ba zan iya taimakon ku ba wai ma an tumi musirkiya ko kuma ku iya taimako na ba to duk kaga amin duk abin da ka sani nasa qur'ani ya mana bayani ta ga mana dalla dalla amin to shi yasa ba mu da hujja a gurin Allah muka bari shaydan ya karya maganin sa mutum ya je makaranta qur'ani ya gaya mana ga yanda ake ga yanda ake ga yanda ake ga yanda ake shikenan shine dama uku abu uku an kabi su dama mutum ya halaka yasa shi kuma mu lukani da muka zo dau da karshen jawharatul tauhid me yake cewa sai ce summa fil khalasi min ar-rajim summa nafsi wal hawa faman yamil haula'i gargawa na neman tsari min ar-rajim daga tsinan ne korere daga rahama Allah shine iblis summa nafsi sannan kaina ita wannan zuciyar ta fi shaidani saba'in shari ta fi shaidani saba'in shari walhawa da kuma son zuciya irin abubuwan da za ta ringa ɗora mutum a kai to su uku na ce manyan billi haulai wanda da ya karkata ga wayannan kargawa ya halaka shi ya sa ƙwararru ko ba addini idan abu biyu ya taso musu zuciya ta fi san ɗaya to ba za su yi shi ba sun tabbatar akwai tarko a ciki inda ita ce talifin nafsa wa shaidana wa asihima wa inhuma ma hadakan nusa fatahimi ko sun ce maka tsuran nasiha muke ce ka tuhume su akwai matsala a karkashi inna summa ne fi dasan dafi yana cikin man sha ko kaki ne ko wani abin da zaka sharba a yi ta saka a ce ba zaka gane to haka zuciya take yasa ake kokarin kauce mata sannan ibra yana zana hura ta shi ko shi da ita yake da alaka ba ruwansa da ido ko kunne ko baki ko ba ruwansa ko kafa ita kadai ke kamawa ita ce take sarrafa dan adam in ta kamu duk sauran gabai talakawanta ne za su bi ta to shi sa ake ta magana malaman musulunci suke ta magana madakilu shaitani ilal qalbi ta ina ke shiga daga farko akwai akwai akwai gafara shi yasa ana neman makarimul akhlaq tabi'u kyawawa tabi'u kyawawa mubudin su shine tuna iblis tuna iblis shine mubudin kyawawan halaye ubangiji yana ta sanar da mu من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الله تكافوا ولا تزنوا duk da ya dinga lissafin irin wannan da ya zo can sai yake gama mana cewa idan da zai bai naka bai nahu a dawatun ka annahu waliyin hami kuma yi laƙaha illa lazina sabaru wa ma yi laƙaha illa zuwa hazin aziz to sai kuma yi maganar shaida a wannan a ƙarshen magana sai shigo da shaidan ma'anar wannan duk lokacin da wani abu ya taso maka zaka kukula sai ka tuna shaidan ne ya harzuka ka to sai ka sauko to shi in ba wannan kake ba to zaka bi zuciya amma da an zo sai ka shiga inna lazina wannan wannan aya ta kwanta wannan ce cewa in ma sama sau mina shaidani ko ta zakau fa'i za ku mubisiruna da shaitan ya motsa sai mutum ya farka da ya san shi ne shi kenan ba zai yadda ya bi shi ba to an gama da shi ba zai bi shi ba ya za mutum ya fusata sai ta awizi a uzu bilahi na shaitan da in yana tsaye sai ya zauna in yana zaune sai ya kwanta so da ka in ku za a yi fushi a zartar da shi to zana su ne za ta shiga in dai aka yi fushi aka yi wani abu ko furta karma ko aka yi aiki da na sin zai shiga hatta kisa sai ya afku abubuwan da zai ja a kashe mutum duk sai su faru kuma abin da zai yi ko da ya dawo ya janye ba zai warware ba kuma to wannan shi yake gudu to shedan ta inda ake farkon maganin sa a gana akwai shi da abu ya taso ka gana akwai ma'aurata an suka zo suna abu ka ga mace ta tubure ta faɗi magana ta ce ba za ta saurari kowa ba ita sai dai kaza shi ma miji ya hau to shaidan ne a lokacin ya hau da su idan akwai mai hankali tare da su shi namijin da yake ragama tana sai ce to kai ya haƙuri yanzu shaidan ne ke hura kai ke hura ta duk abin da za ta yi kyale ta ta yi ta gama in shaidanin ya sauka sai gaba wannan amma idan ya bi ta a haka sai sake ta sai safin ya auku balle ma a ce irin na ƙarshe ne saura ɗaya yana yi take na shiɗan zai fita sai ta fara kuka kuma shi ma ya fara kuka sai kuma tafi neman kanikawa eh mana makanike na malami wanda zai nemo wanda zai nemo na siya murɗa murɗansa ya gyara musu abin da ransu yake so don su je su zauna shi ne makanike ba malamin arziki ba ne eh to a gashi din ya ya rabu da su Allah ji karan malam wata rana wani zo ya irin wannan suka Allah ya sa abin bai ɓaci ba izfadan ne izuga shi aka yi abubuwa rikici sai malam ce to ka bani zan bincika zan bincika tafi in duba abubuwan in gani in Allah ya sa akwai mafita zaka kukuta shikenan in ko babu shikenan sai ga mata ka zo rana kaza lokaci kaza shikenan malam ya gama bincike sai aka samu abun bai bace ba an zo ana hira sai malam ya ce kai ko akwai wani mutum da yi wata wata tabka tabka na ce zai dawo na bincika Allah ya taimake shi abu mai ɓaci ba shi na bayan kyaure sai fito Allah ce tintini tun safi isu bayan kyaure ya buya yana ta abun nan sai fito ci harga wata wani alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ka gani to shedan din ne haka yake yi ba shi da magani sai da abu ya taso ka gan ka gane shi ne to ka kubuta in masu ɗa'ifin mina shiɗan ta zakar wai za mu bisiru to sai ka kubuta ma in ba a kawo shi to zai karya mutum shi ma kuma shi sai Allah ya taimake mutum kullum da zikiri shine maganin mu kwana da karini kowane da nasu karini Allah ya haɗa mutum da shi ɗani yana tare da shi banda wancan babba to da ka in za ka ci abinci ka ce bismillah to ba shi da rabo za ka sha ruwa ka ce bismillah ba shi da rabo in ka manta ka tuna ka ce bismillah awwala huwa akhirahu ko ya ce sai ya murda mayar to sai dinga kanjamewa ina kanjamewa in zaka sa sutura sai ka ce bismillah ba shi da sutura in zaka shiga gida ka ce bismillah na ne as'aluka khairal mujil khairal mulaj wa khairal makharij bismillah wala jana bismillah karajna wa allahi rabbina tawakkalna in ma baka iya baka ce bismillah shikenan ko ka ce assalamu alaikum ga mutanen gida sallama kana yin assalamu alaikum daure ka karanta kulowar lawo to kafa karfin abinci kafa karfin kanakai ko kana cikin bala'i da kunci da rasa yana zaka zaka shiga gidanka ka mutum gida sallama in baka ji motsin kowa baka ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh ka karanta kulowar lawo daya in dai talauci ne sai Allah ya maka maganin to ga shaitan ba shi da hanya a tare da kai wannan shi ake yi to sai a karya shi duk abin da zaka yi sai ka ambaci sunan Allah to ba shi da gurbi sannan idan ka a tangaran gan kana gane sharinsa kuma kana bin shari'a to shikenan ba shi da rabo amin amin assalamu alaikum Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da dai hajjiri ne a gaba.
Eh. Eh. Fito na ai gwargwadon halin da ake ciki ne a wannan shine sanin hali a lokacin gumaka suka sani ba su san Allah ba sai kuma ya zo yana kira ga ubangiji subhanahu wata'ala yayin da ta zo aka ce ta musulunta ya ce mata ina Allah ta aka nuna sama kaga ta sauka daga wayannan za a yi da imaninta a wannan eh shine ba kuma ta jisimi ko kuma makani ake wa Allah ba dan ba shi da makani amma dai wannan shi ya nuna cewa Allahn gasken shi ake nufi kuma shi ta fahimta shikenan sai a kyala mutum iya wannan eh Allah ya